بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau 23 ga watan Septemba 2023 ga watan Septemba 23 ko 2025 miladiya wanda ya daidai 30 ga watan Rabi'ul Awwal ko kuma 1 ga watan Rabi'ul Thani ko 1447 عملة الأحكام لا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي هذا منتج بسم الله الرحمن الرحيم أولا إلى عمر مالك وعن عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا تلا يجلسوا shi da babansa kala ya ce tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi tamattu'i fi hajjatul wada'i a hajjin ban kwana kamar da aka sani nan tamattu'i da ake magana ba ba tamattu'i na tamattu'i ba tamattu'i na kirani dukkan su ana kiransu tamattu'i kamar da na faɗa tamattu'i da kirani dukkan su ana kiransu tamattu'i a yaren shari'a a yaren magabata ma dukkan su ana kiransu tamattu'i don kamar da wato hadisin muka kana kuna kantawa ba za a fahimta shi kuma hada sauran hadisi za ka fahimta ba za shi tilani ya yi ba ta matu'i ba tamatta a rasulullahi fi hajjil wada'i a hajjin ban kwana bil umrati ila alhajji wato ya gwama hajji da da umara ya gwama umararsa zuwa ga hajjinsa wa ahada sai na kuma sai hadaya fasaqa ma'ahu alhadiya sai wato kaɗo hadayansa tare da shi min zulhulaifa daga zulhulaifa wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazalla ya fara aikin hajjin sa fa ahalla bil umrati sai wato ya ci gaba da yin umaran sa kuma ahalla bil hajji daga baya kuma sai yayi ya dauki aikin hajjin sa fatamatta annas ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane su ma suka shiga wannan aikin haji da tamattu'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فهل حج فكان من الناس من أهدى فساق الحج من الحليفة daga cikin mutane akwai wanda shi ya tanaji dabbobin hadayansa haka shi ma sai ya ya koro hadayan hadayan shi tun daga zulhulaifa yanda manzo Allah yayi wa minhum man lam yuhd a cikin su kuma akwai wanda shi ba shi da dabban hadaya ba zai hadaya ba falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam makkah yayin da manzo Allah ya iso makka qala lin-nasi sai sai ya ce ma mutane man kana minkum ahada duk wanda ya riga yi hadayansa wato ya riga ya tanaji dabbar da zai hadaya fa innahu la ilmi shay'in haruma minhu to babu abin da ya halatta gare shi wanda da can ya haramta gare shi ta yaqdiya hajjahu sai ya gama hajjinsa wal lam yakun ahada duk wanda kuma bai yi hadaya ba fal yaqub bil baiti to je dawafi wa bis safa wal marwa sai je yayi safa da marwansa wal yuqassir sai sai sayansa wal yuhlil shi kenan sai ya fita daga cikin haramin ya fita daga cikin ihramin sa ثم ليحل بالحج واليهدي sannan kuma sai daga baya kuma sai ya je ya ya wato dauki gabarin aikin hajjin sa ya ci gaba da yin ihlali da talbiya ma aikin haji waliyahudi sannan kuma sai daga baya sai ya hadayan sa amma lam yajid hadayan duk wanda bai sami yin hadaya ba cikin wanda muka faɗa din nan falyasum falakata ayyamin to azumi na kwana uku fil hajji aikin haji wa sab'atan da azumi da kuma kwana bakwai idza raja ila ahli yayin da kuma zuwa ga muta zuwa ga wato mutanen iyalinsa wannan idan lokacin ya bayu bai bayu kuma kuma a rajinan jirgi a rajinan jirgi wannan kaga zai ci sai dole dai sai ya rama dai wannan azumi goma azumi goma nan sai ya yi shi wannan ana ganin yanayin al'ada ne cewa galibi wata kila kwana uku kaga kaga abin da ka amma ka gama abin da za ka yi in ka koma kuma ragowar kuma wannan kwana bakwai ana ana ana biyan ka wannan wanda dama bai yi samu ya hadaya ba kenan fa qafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina qadima ila makka sai manzo Allah ya je dawafi lokacin da ya zo makka wasalama ar-rukna awwala shay'in sai je sumbaci rukunul yamani farko abin da ya fara thumma khabba thalathata ashwaq min as-sab'i wa masha arba'an sannan daga cikin wato wannan zagaye guda bakwai nan da ake yi guda uku daga ciki sai ya yi su wato da sassarfa shine habba ya yi su da sassarfa wa masha arba'in guda hudu kuma sai ya yi su da wato tafiya waraka a hina qada tawafahu lokacin da ya gama tawafansa shikenan sai yayi sai yayi wato ruku'i bil baiti a nan wajen baitul haram inda al maqami aw maqamu ibrahim raka'atayn raka'a guda biyu thumma sallama sannan kuma sai ya sallama wansarafa sai ya juya fa ta safa sai ya zo madutsan safa fa tafa bis safa wal marwati bis safa wal marwati sai kuma su kuma yayi dawafi masafa da marwa sab'ata ashwaqin wato shi ma wato zagaye bakwai thumma lam yahilla min shay'in sai daga baya kuma duk da haka bai ci gaba bai wato halatta ma kansa wani abu haruma minhu wanda da can ya haramta masa ba hatta qada hajjahu har sai da ya karasa hajjinsa wani hara hadiyahu ya wato soke abin hadayansa yawman na hadi ranar da ake sokewa wa afada sannan kuma sai yayi tawafin ifada fa tafa bil bait ya kare yin tawafi thumma halla min kulli shay'in haruma minhu sannan daga baya baya ya gama tawafin ifada din nan sannan kuma shikenan sai ya zama duk abinda duk abin da dacin ya haramta gare shi shi kenan daga baya sai ya fita daga wannan ihrami din wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahda duk wanda ya sako hadayansa daga zulhulaifa shi ma ya aikata irin abin da manzo Allah ya aikata ya aikata fasaqa alhadiya sai ya wato koro hadayansa minan fasaqa alhadiya minan nasi wasu daga cikin wanda daga cikin mutane wanda suka suka suka wato koro su ma dabbobin hadayensu su ma a irin wannan duk sun yi irin abin da manzo Allah yi wanda ko bai zamu bi samu wato kuma shi kaga da ba manzo Allah ya riga ya ga mishi ga yanda sai a farko wannan a wannan lokaci a wannan lokaci shi sa wasu malamai suka cike ganin kaman wanda wannan aiki na matsalar qirani ne aikin haji qirani ne ba ba tabattu'i ba to amma dai abin da magana fi inganci shine kamar yadda muka faɗa ya danganta ya danganta akwai wanda shi a babansa ta matu'i ya fi wanda shi a babansa kirani ya fi akwai wanda kuma shi a babansa ifradin shi ya fi kowanne kuma aka yi wannan mashru'i ne sai dai wasu daga cikin malamai suna cewa duka idan ya zama an yi can jaras to wanne mutum zai zaba wasu na gabatar da sa zaba ta matu'i saboda wannan shine umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alayi halin dai waɗannan abubuwan ya danganta da hawa zai wuya ka ce wai an yi can jaras a wurinka galibi yanayin ka shi zai faru wanda shi yawan da yake yawan zuwa aikin ɗaki mai tsarki ya bai da shi kamar shiga falo da waɗaki sau da aka to ya ifiradi din kullum ya rika raya ɗakin allah yana yana da falala shi kansa wanda kuma shi loto loto yake zuwa sai lokaci lokaci wannan kaga ba za ka ce mishi kuma dan me zai yi ta matuƙi ko kiran ba ya kamata ya hada su guda biyu sai ya sai ya wannan a hadaya da yawa har ma ba ba shi ya ma shi da mazala ai hada ai kan mazala abin da yake da yawa ai dari ya yanka shi
abin nufin so kashi kashi biyu a kashi biyu ko a karshe kawai ne ba gane kashi ya karshe a lokacin da ya ai ai ka san dama misali ba tun daga zuluf ne ba an ce maka ya riga ya koro hadayansa ba ya riga ya koro ya koro guda adadi na zamanin guda sittin. ko abin da ya kama da wannan Ali bin Abi Talib ko da ma ya zo ya zo daga Yaman ya zo da wasu dabbobin so la kuma zala kusan dabbobi 100 haka ya dai yanka 60 da kansa 40 ko Ali Ali ya karasa masa so abin da yake nan sai da sai da aka idan man an gama sai an gama sai bai ya gama abubuwan da zai yi yanzu haka shikenan abin da ya rage mishi shine wannan wannan hadaya da da abin nan to yanzu ya soke shikenan kaga shi ba zai azumi ba ba zai yi kaza ba zai kaza ba wanda suka tamattu'i da sauransu wanda mutum ya zo bai hadaya ba in bai da abin da zai hadaya kuma shi kenan shi wajibi sai azumi kwana goma eh na shi ne ce maku yana ya bayu in kana in lokacin yanda aka faɗa din haka shi haka lokacin ya ya itifaki maka amma misali mu nan kaga sai ga wata kila ma dauko ka ya ya ji ya yi kinkiri an jima din sai da aka tsala ka dawo da kai gida kaga za ka iya yin su da kaga eh kaga ne sai mu tsaya nan insha Allah da kuma ita hadiyar in umra ce da za ka yanka daidai ne da aikin hajji ne daidai ne Baji ba.
ita hadiyar da za a yanka A'a shi shi wannan ba ai in kanka hada. Ai inda umara ita kadai kai an zai kawo wannan. Ai yanzu saboda wannan gwamun da kai, tamattu'in da kai. Tamattu'i na qirani ko tamattu'i na tamattu'i wannan shine kawo hadaya ai. Amma da ifradi ko wanne kai ai kaga shikenan wanda ya mai ifradi aka ga ba ba ruwan shi da maganar yanka. Ka fahimta? Eh wannan ko hajjin ne wanda ifradi ne ba ba a ba yanka ne haji in haji in dai ifradi kai babu yanka a kanka ai shi yasa ba su alhiya suke cewa suke cewa uh, uh, babu wannan babu uh, ifradi ya ci su a wajen su saboda ai ka ga in aka ce kai yanka kamar kamar saboda ka kai waje wani dadi ne a baya Mm. na'am a'a ka ba malikawa ne ba ai da yawan sosun su ibrari suke yi saboda wannan shine koyarwar malikiya to sai dai su yanzu misali da yanzu safiyan miliyan nawa ne kudin to to ni gaskiya ba zan ce musu kai ai zuwa kaga sai sai Allah ya kira ku ai mutum gwara in ya samu dama sai dai wani lokaci ba ma zuwa kan kari amma da mutum zai ji akan kari haka ya samu dama ya yi shi a inda zai hada abun guda biyu ya jefi tsuntsu biyu da hoji daya amma ka je ka ifradi kana daman komawa ai sai ka ga komawa ya gagare ka shine abin da shi nake dan kawo muku da magana ibn tabiya yake cewa in yana yin tafiya tafiya na umara da haji tafi a tafiya in yayi zo haji zai ƙara komawa kuma zai ƙara umaransa yana da kuɗi In da zaran ramadan ta yi kowa da waye zai iya tafiya ko kuma dama shi mutum ne wanda ke baya jin wahalan tafiya shi mai mutum ne mai karauka yana tafiya yana bin ayari da yawa to shi a irin wannan in yayi ifradi babu lifiya ma fi shi falala a babunsa da jibin taimiya shi ne ke cewa kuma in kuma zai hada tsakanin ya hada ya kan hada tsakanin tafiyan ne shi tafiyan nasa shi ba zai iya rabawa ba galibi zai hada tsakanin umra ne da hajji a tafiya daya a a watannin aikin haji to wannan in ya riga lokacin da zai tafi aikin hajjin dama ya riga ta je hadayansa inda manzo Allah yake kenan ko tun daga zulhulaifa manzo Allah ya kawo ya zo da hadayansa dama ya riga ta je hadayansa shikenan kaga to wannan sai ya kirani in kuma dama bai tanci hadayensa ba da galibi mu yanzu ba za mu tantar da hadayen namu ba to shikenan sai in ya gama wato wannan dinsa aikin sa shikenan sai ya tahalluli daga ihramin sa at tahallul min al ihram kuma shikenan wato da na ta mutu yayi sai zai yi hadayensa daga baya an fahimta wannan shine abin da ayatin hadin da yanda ake son a abin nan wani lokaci in ba wane ne shi ne nake ce maka ya danganta da yanayin halinka eh akwai lokacin da ifradi zai fi akwai lokacin da tamattu'i da qirani zai fi ibn tamiya na cewa idan ifra- idan mutum ya riga ya saba yana yawan jika ka dawo ma wajen baya jin wahalar tafiya kuma Allah ta'ala ya sare masa to ya raya dakin dakin wajen dakin Allah wannan raya dakin Allah kuma ya kashi kuma ya samu dukkan wani farin guda biyu wani ta falla a jibin tamiya in kuma tafiya ɗaya ce galibi zai iya yi shi saboda yanayin nisan waje da kuɗi da kaza da kaza da kaza takalif din to idan ya riga ya lokacin zai zo daga inda ya taso daga miƙatinsa ya riga ya ya taho da hadayensa sai ya tsira ni inda maza Allah ya ana in kuma bai zo da hadayensa ba to sai ya tamattu'i yana yin tahalli daga daga daga daga aikin hajjin sa shikenan a zai a ba za ka ce ba zai yiwu ba nan da ai ai daga miƙati ne miƙati kuma wanda suke wajejen Madina za su iya yi kamar mu daga a wannan zai wuya tun da yanzu wasu abubuwa ai ba kai kaɗai kake iya yi mu yanzu ai ba- ai ba ai ba komai kake iya yi ba ba ka gama ana ta ana ta tattaunawa tsakanin malamai akan jidda ba jidda miƙati ne ko kun san jidda ba miƙati ce ba amma dai malamai ne ke tattaunawa akan haka Eh, malaman saudiya suna da nasu fatawar malamai kan gwamnati ma yana da tashi fatawar da ya zaɓa to eh akwai a- a- ai duk su dan jirkice amma kuma duk da haka akwai da za su suna dan eh, daura da su to shi magana shine in muka saka ajin da shi kenan wannan ya zama katin kawai kawai mu ci gaba da za za mu iya yanda manzo Allah ya ce zulhulayfa ya lamlam ju'fa za ta irqin da sauransu da sauransu duk wannan shi kenan shi ma ya zama ya zama koko a to wannan shine malamai suka tattauna a kai saboda ko ba komai ai kaga in ka tashi daga nan nan ne kawai inda zaka iya sauka kai tsaye tunda sai an ana da yanda yin jirgi da baya da sauransu inda za a iya sauka da sauransu ko kuwa sai an koma an kaje ka koma asalin wajen can miƙatin naku wannan shine malamai ke maganganu na zamu tashi cikin misala ai muwatta na'am muwatta ne imam malik na zamu tashi
babu ne ko man babu bu'ul jambi ko junubi to ina ne
باب باب وارد الواحد يتابع واجب هي حديث ba mun ba mun shiga oke mun fara hadisi ba ko اوكي تو انا قال شيء اسمه قال شيء وحدثني عن مالك آم، يحيى يا بام حديثي لك مالك ان يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد شنو يحيى ابن سعيد الانصاري وانا ما كشافه ده مالك انا ده طالب يحيى بن سعيد يا هو مالك يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد طالب مالك شنو القطان البصري shi kuma Yahya ibn Sa'id wannan shine Yahya ibn Sa'id al-Ansari al-Madani daga cikin manyan malamai ne Imam Malik da yake da ɗalibai sosai a Madina da kuma Iraki da Wajiti. Wanda suka fi kowa tabbata a hadisansa shine Malik ibn Anas da kuma Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri a yana daga cikin wanda ya fi kowa iya haddace hadisan Malik. Al-Thawri bai cika riwaya daga Az-Zuhri ba saboda dan abin da ke faruwa tsakanin dan Adam da dan Adam. Shi bai riwaya daga Az-Zuhri. Galibi al-Thawri in kaga Sufyan an عن الزهري تسخن بن عيينة عن سعيد بن المسيب دك سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري cewa abu musa al-ashari a ta aisha ya ga wajen aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa qala laha sai ya ce mata laqad shaqqa alayya ikhtilafu ashabin nabi fi amri ce wallahi wani ya ya wuyata a wajena yanayin da naga sahabban manzala suna yin sabani akan wani al'amari wa inni la wa'azzimu an astaqbilaki bihi sai dai ina ganin abun yana da girma a wajena in je in tunkare ki wannan tambaya fa qalat ma huwa sai ce me wannan kuwa ma kunta sa'ilan anhu ummak ce ba za ka iya tambayar mahaifiyarka ba wannan sai zama ma istifhamiya ma kunta sa'ilan anhu ummaka menene zaka tambaye mamanka fa salli anhu tambaye ni fa qala ar-rajulu sai wato fa qala sai ce ar-rajul mutun ne yusibu ahlahu ya kwanta da iyalinsa thumma yuksilu sai wato ya samu kasala wala yunzil amma kuma dai bai inzali ba fa qala sai tace idza jawaza al-qitanu al-fitana idan mutukar aka samu kaciya ta itar kaciya fa kada wajibul ghusl to wajibi sai an yi wanka fa qala abu musa al-ashari sai abu musa al-ashari ke cewa la asalu an hadha ahadan ba'daki abadan to zan ƙara tambayan wani akan wannan fatawa ba nake jira a cikin ba da fatawa wannan shi ne cewa shine karshen lamari na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da muka faɗa wannan akwai sabani ne na sahabbai a wancan lokaci da can a farkon musulunci mutum bai izali ba shikenan ba ba babu wanka bai waje ba a kansa ba kawai zai wanke gabansa kuma ya ci gaba da abubuwan da zai yi. amma kuma daga baya mazala sai aka share masa wannan hukunci din to wasu daga cikin sahabbai cikin ikon Allah duk da wannan akwai tawaffur dawa'i wal himam ala naqlihi ala ma'rifatihi amma kuma su sani din ba to da wani ya zama al istithna'at wasu togaciya da ake samu daga cikin ka'ida da na sananiya daga dake wajen malamai cewa akwai abubuwan da duk da ana cewa akwai tawaffur dawa'i wal himam wani abin da yake ba zai a ce mutum bai sani ba to kuma ana iya samu wasu abubuwa kuma su kubce duk da haka wani abin da ka riga ka saba a ka'ida bai kamata a ce mutum ya bai san cewa kaza sunna ce ba tun ana yin ta kullum kullum to amma kuma sai kaga kocin iko Allah wani su dalilai sun ya bayu bai sani din ba to wasu daga cikin sahabbai musamman an sarawa su san wannan sunnan cewa manzo Allah ya share wannan hukuncin ba daga baya to shine na Abu Musa al-Ashari ga da mata tashi bayan ma'aiki shine Abu Musa al-Ashari ta tambaya Aisha sai sai ta bashi fatawa وبيدلله كتاب وحدثني عن مالك an yahya ibn sa'id an abdullahi ibn ka'ab daga abdullahi dan ka'ab maula usman ibn affan maula ne na usman barran bawai na usman dan affan anna mahmud ibn labid al-ansari mahmud ibn labid yana da yana da ruqya amma dai malamai sun yi sabani akan cewa hal sahalahu sama'un abla yana da ya wato ya hankalci hadisan manzo Allah ko bai hankalta ba ru'yansa wannan zai mishi falala wajen cewa ya taba ganin manzo Allah kuma manzo Allah ba wato ru'ya a wajen malamai ba wai dole sai ka gane shi ka gane cewa shine ba wata an kawo shi an kawo mishi kai kana yaro ya maka tahaniki sai ya bada kai to wannan shi kasa ru'ya ne a wajen malamai wannan falala ce ai ko amma yanzu wannan ruwayar ba ta zai sa ruwaya a koma ana al'akari ta ba zai ruwayar sahabbai ba kawai in ka faɗa a yadda dole sai an san cewa wato ka ka hankaci manzo Allah ko ka ce hankalce shi ba to Muhammad bin Labiya daga cikin malam wanda malamai suka tintintini a kan cewa suka mangani shi kan cewa bai hankaci manzo Allah ba saboda ruwayar sa dake yi in ka ce manzo Allah ya faɗa to ba za a karba kai tsaye ba sai an san wane ne ke tsakiya sai dai kuma ana da wato ƙwaran zaton cewa daga wani sahabi ya ce to galibi anan ma kaga ai daga Zaid bin Thabit ne yake riwaya sa'ala Zaid bin Thabit ya tambayi Zaid bin Thabit daga cikin manyan malaman sahabbai anan rajuli akan mutumin da yusibu ahlahu ya kwanta da iyalinsa thumma yuksilu sannan sai ya samu kasala wala yanzil amma bai inzali ba fa qala Zaid sai Zaid ya ce yaqtasil zai wanka fa qala lahu Mahmud sai Mahmud ya ce inna Ubay bin Ka'ab to akwai dan wanka fa Ubay bin Ka'ab kana la yarul ghusl baya ganin ayi wanka shi فقال خزيد بن ثابت سيف زيد بن ثابت yace masa inna ubayy ibn ka'ab naza'a an dalik qabla an yamut yace eh da haka dai ki fatawarsa amma daga baya ya bar wannan fatawar kafin ya koma ga Allah wato an gaya mishi cewa wannan mazala ya daina wannan hukuncin daga baya da ya sani shi wanda ke nuna cewa wato abubuwa yana iya kuce wa sahabbai ba wani sahabi da ke ubayy ibn ka'ab yana daga cikin manyan sahabbai suka fi kowa iya haddace qur'ani a ran ma ne sosai gaskiya cikin sahabbai su kuma yana da ilimi zai bin tabi yana da ilimi shi ma kan sosai suna daga cikin wanda suka amfani Abdullahi dan Abbas a ilimin su sosai amma kaga duk da haka wani wani abu da yake zaka ga kaman bai kamata ka wuce musu ba amma ga shi na ka wuce musu al-ansari ne kwarai kwa zai bin tabi wai shi ma ka da ansarawa ne wa hadathani an Malik ya ba mu hadisi shi Yahya bin Yahya al-Laythi daga Malik an Nafi daga Nafi Maula bin Umar أن عبد الله بن عمر كان يقول عبد الله بن عمر يقول تينا cewa إذا جاوز الختان الختان idan wato kaciya ya ƙetare kaciya fa kada wata bulkusula hakika wannan wanka ya waje ba shi ma sai ya faɗi irin fatawar Aisha wannan shine kusan abin da ya tabbata cewa yanzu mutukar aka sama maghibul hashafa zaka shine abin da malamai ke faɗa a cikin fiqh an ga sama maghibul hashafa to shikenan wannan mutum zai yi zai yi wanka ولم ينزل daga ne sai mu dakata Mahmud bin Labid a a a wannan to sai ta hadidi a gani ba ba na tsammani ba na tsammani akwai dai na sha zaka faɗa ma wannan ne akwai wannan sahabin sunansu ne wani lokaci yake shige mu wanda yake cewa wanda shi yana shekara biyar ne ko bakwai haka ina jin bakwai yana ce sai sai bukhari sunansa ne wani lokaci yake shige mu da wannan mahabub bin labid to shi shi shi shi ma shi mahabub bin labid shi lokacin da mazana ya rasu mahabub bin labid wannan wannan shi sahabu wanda yake cewa ya da ruya shi shekarunsa na da yawa ya kai ya kai goma ba ko abin da ya fi wannan amma duk da haka shi tunda cuɗan ke cuɗan yi manzan Allah ba amma shi wancan wanda na mata sunansa sunansa na shige shi kuma galibi sanda manzan Allah ya rasu shekara bakwai ne to amma sai ka cewa na haddace lokacin da manzan Allah ya ya sa ruwa a fuskan a bakin sa sai ya fesa mun saboda samu albarka to sai ce ya haddace da haka to cewa ya haddace wato ya cuɗan yi manzan Allah kenan yanzu ba duk iya rawaito hadisi ko ana karba a matsayin ba sai an ji wani sahabi ya gaya mishi ba amma shi wancan jin da ya gimbe shi amma in ya ruwaito sabani na malamai dai shi ma wancan wannan din da shi ba Abu Julabi al-Asar sabani na malamai amma duk da yawa malamai in ka lura ruwaya sai yana yi da sahabbai gaskiya shi yasa to abin da ya ruwaito daga manzo Allah wasu ba sa iya ba ta karba sai sun samu shawahi kuma galibi abu za ka ga galibi ba ba ka rasa shawahid da zai dauka ka wannan hadisin nasa zuwa ga hadisi ya zama ya zama karbabbe da ka'ida ce cewa duk abin da akwai wasu abubuwa za ka gani a ce zai a ce suna yi kuma ya zama akwai wata suna sabanin wannan su musanta ba wato dalilai da zai sa san san wannan hukuncin fantsama ce ta fantsama dalilan sun fantsama amma sai kaga sun samu kuma ba su kamar mu sani ba ko suna yin akasin haka sai to ba zai ce mu sani ba kamar karatun yin addu'a takaita akan addu'a kawai sallan jana'iza inda sun fahimci cewa wannan dole ne sai an kanta fatiha to ai da suna wani abin da ne da ke yau mai baituwa ya aka mu sani ba kuma ibada ce mahaba wannan baya bukatar ra'ayi ko ijtihadi sai ce to wannan tunda akwai tawaffur dawa'i wal himam ala ma'rifati wujubihi law kana wajiban fa inna sani'a ibn umar wa ghayrahu yadullu ala adami al wujub wujub yana nuni zuwa ga cewa wani abu ba dole ba me ya dalili shine tawaffur dawa'i wal himam to amma wannan akwai al-istithna'at insha Allah in dai Allah ta'ala ya kawo ya ci gaba da taimaka mu da himma sosai in an samu dama wata kila zan samu lokaci wannan mu kawo wannan mastufniya min al-qa'idati al-ma'rufa توفر الدواعي والهمم على نقله wasu daga cikin al-istithna'at da ake iya tokacewa daga cikin akwai wannan da ga akwai irin wannan ka'idar ta zo ga ta kuma ya kamata sahabin ya sani ko ya sani ba abin yana yawan faruwa amma kuma sai ga ya kuɓuce wasu a hannu hadisi na zamu tashi riyadu salihin na? ɗari da arba'in mana ce an abi huraira ta hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu daga Allah ta laye da shi an nabi sallallahu alaihi wasallam muzalla sallallahu alaihi wasallam daga gare shi kala ya ce inna ad-dina yusr lalli addini yana da sauki walan yushadda ad-dinu illa ghalabahu ad-dinu nan da yi mishi wasali da mishi bamma an fahimci lan yushadda ad-dinu an kuma walai shadda dina ahadun illa galabahu in ka ce marfo wato lan yi shadda dini ba a wato rinjayen addini shi ne alama lamin su mafa'ilu zai zo maka bayani a gaba in ka ce kuma walan yi shadda dina ahadun babu wanda zai rinjaye addini sai akwai ahadun a gaba kenan a fahimci bambancin ku illa galabahu sai an rinjaye shi fasaddidu da aka ku yi abu daidai wa karimu in ba zai ku yi daidai ba ku yi iya kokarin ku kusanci daidai din wa abshiru kuma ku zama wato ku yi majuna bishara ku zama kuna kun yi ku yi bishara da ake alkhairi wasta'inu bil ghadwati war rawha kuma ku nemi taimakon Allah ta'ala ta hanyar abinda za ku yi lokacin maraice na ibada war rawha da kuma lokacin safiya sammako jijjifi wa rauha da kuma lokacin maraice wa shay'in min ad-dulja da wani abu daga cikin lokacin duhu aka ce wani abu saboda karka zo lokacin duhu lokacin da daddare ka ce kai zaka ce bana ba zaka huta ba aka ce wa shay'in min ad-dulja rawahu al-bukhari wa fi riwaya wata riwaya saddidu ku daidaitu wa qaribu ku kusantu zuwa ga daidai waghdu ku yi sammako da wa ruhu kuma ku yi marace da ibadodin da za ku yi da abin da za ku santa kanku zuwa ga Allah ta'ala wa shay'un min ad-dulja da kuma wani abu daga cikin wato lokacin duhu dukan shi ma ku ribaci wannan lokaci din al-qasd al-qasd tablughu wato ku yi shi tsaka tsakiya tsaka tsakiya za ku isa inda kuke son ku kai qawluhu fadin sa ad-dinu ad-dini huwa marfu'un marfu'i ne ala malami sama fa'iluhu akan abin da wato aka yi bina'ul majhul ba faɗi fa'ilinsa ba warwiya mansuban warwiya na ya ce warwiya ko warwiya warwiya mansuban arwaito ya zama walan yushadda dina warwiya lan yushadda dina ahadun wa qawluhu illa ghalabahu ay ghalabahu ad-din sai addini ya rinjaye shi wa ajaza zalika al-mushad wannan mai tsanantawa din shi kuma sai ya zama ya gaza a an mukawa mace dini akan wato tona fito ga addini da kasance tsurfi saboda yawan hanyoyin addini yawan koyarwar addini suna da yawa ba zai iya yin komi da komi ba wal gadwa in aka ce al gadwa sairu awwalin nahari tafiya da ake yi farkon yini war rauha shine akhirun nahari tafiya da ake karshen yini wad dulja wato duhu shine akhirul layli karshen dare wa hadha isti'aratun wa tamthil yace wannan isti'ara ce kuma tamthil ne buga misali ne da tashbihi duka wa ma'anahu ma'anansa ista'inu ala ta'atillahi ku nemi taimako akan da'a ga Allah ta'ala bil a'mali ta yayin aiki fi waqti nishadikum lokacin nishadinku wa faraghi qulubikum da kuma lokacin da zuciyanku take faraganta take cikin nishadinta bi hasta tasalzuna al ibadata ta yanda za ku ji dadin ibada din wala tasamuna ba za ku ji kun kosa ba wa tablughuna maqsudakum ta yanda kuma za ku isa inda kuke son ku isa maqsudin da kuke son ku isa kama annal musafir al hadiqa kamar yanda matafiyi wanda yake haziki yasiru fi hadhihi al awqat yana da yana da wayo wanda yake da wayo zaka ji yana tafiya ne a wannan lokuta na maraice da kuma lokaci na sammako da kuma lokaci da kuma ƙarshen dare wa yasrihu huwa wadabatu fi ghayriha shi da abu aban hausa galibi zaka samu yana hutawa ne a lokacin da ba wannan lokacin ba fa yasul maqsuda bi qib ta'ab da ka samu ya kai inda yake son ya isa ba ta da ya gaji ba wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala shine masani wa an anas ko bashi eh mukaranta wa an anas hadisi daga anas qala yace da khala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam almasjida manzala sallallahu ya shiga masallaci fa idha hablum mamdudun baina as-sariyatayn sai gashi tsakanin dirka guda biyu sai ga wato akwai wasu igiyoyi da aka daura tsakani fa qala tace ma hadha al-hablu mai wannan wani igiya ne kuma qala tace hadha hablu li zainab tace wannan igiya ce ta zainab fa idha fatarat in taji tagaji ta'allaqat bihi sai ta wato daure daure kanta da shi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da kai hana ta bacci ko wani abu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace hullu kwanci yusalli ahadukum shaqahu kowa ya salla gurgudan nishadin sa fa idza fatara in yaji ya gari falyarku dai kwanta ya bacci kawai muttafaqun alaihi inda dama ba dan wajibi ne ba shi ma jikinsa da hakki a kansa haka in yaji ya gaji jikinsa ya gaza to shikenan wato ya samu kasala kawai ya kwanta ya bacci muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ittifaqi da fitar da shi wa an aisha radhiyallahu anha hadisi daga aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzal sallama ya ce idan asa ahadukum idan dayan ku yayi gaggadi ko ya salli yana sallah faliyar qutu ya bar sallah je kwanta kawai hatta ya zaba anhu an-nawm har sai wannan baccin ya tafi fa inna ahadakum idza salla dayan ku bai sani ba idan ya sallah huwa na'isin yana mai gaggadi la yadri bai sani ba la'allahu yadhhabu yastaghfiru wataƙila tafi yana yin istighfari shi a tsammaninsa fa yasubbu nafsahu sai je zaki kansa bi sani ba mutafaqun alayhi wannan bukhari da muslim suka ittifaqi da fitar da shi sai mu zaya ana wannan wannan kaga dai yana nuna wato dai yana nuna wato a tsakarikiya wajen ibada kar ka matsa ba kanka anan ba ana fa magana fa na ragwaji ba akwai wanda kaga shi da gari ya san rago ne da ya fara zai hamma wannan kaga shedanci ne shedan ne ki sai kawo shedanci eh wannan ba shi ake magana ba wannan kaga dole ai dama aljanna an gewaye ta da abubuwa da ake ba so lokacin da ka fara baka saba ba jikinka sai ya dan abin da tukuna amma ka riga ka saba ya zama al'adanka a sai ka zo a ranar sai ka jikinka be yana maka tutsu ranar sai ka dan sai ka dan huta kai ne ka fara ta kana tasirin karatu kana waye amma wani lokaci sai ka ji kawai a kawai ranar kana katin baka baka cikin abin da ake kira general smooth baka cikin yanayi na kasashinka sai ka dan bari ka huta ka je kai wani abu haka dai duk sha'anin duniya take duniya akwai lokacin da ake garariya garau da ake ganiya akwai lokacin kuma da zaka ka dan sauka kai ma daga asalin kuzarin ka annawa ana magana nan wanda suke da ba su can sun sun daga sun tsaya tsayin daka akan ibada da amma ba wai wanda shi zaka sami shi shi ibada ba wai ya damu da ita ba wanda bai damu da ita ba yi shi yanzu ya koya maka sai ya maka tarbiyya kamar yanzu yaro ne yanzu ka sa shi makaranta a kawai daga yaje kawai yaji yaji bai gaba ba sai bai ba ba kullun a zo a bashi abinci da wuri ya ga ba a bashi yanzu sai ba sai sa kuka yanzu kaga wani abu zaka ce mishi ai shi yanzu ya dinga hutawa ba ko yanzu gida ya huta a yanzu ne yake saba shi yanzu yake marar kansa in ya saba shi kenan eh amma wani lokaci ya tafi aka ga bai dan lafiya haka sai a ce to dan zo da haka ba sai ya je ba sai to wannan ni kadai nake da ita ko to mu karanta eh wataƙila ya tafi yana da zuma zai istighfari shi istighfari yake a zuciyarsa amma kuma sai ya zo ya faɗi wata magana wacce take za ta bayu ya zama kamar ya watsa kansa ne ya aibata ba kansa ne ya sani ba tunda bai san me ya roƙa ba duk da ubangiji kaga baya kamar yadda na faɗa irin mu'amalar shi da mu baya mara irin wannan mu'amalar na da abin da wato muka yi kuskure kaga ya kama mu da shi ko kuma ya saurin karɓan mugunya addu'a akan mu baya yi da amma dai da haka ne manzo Allah yana mana wato rigakafi kan mu zuga yin irin wannan abubuwa malam ibn Rajab al-Hanbali a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam yana yin magana akan abin da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wato kalmomi wanda suke suka tattaro abubuwa da yawa mala jafa jawami'ul kalim kalmomi wanda suke aka an ba manzo Allah wanda suka tattaro ma'anoni da yawa allati khassa bi annabi allati khassa bi annabi sallallahu alaihi wasallam ali wanda aka ke bace manzo Allah da su iri biyu ne ahaduhuma ra'in abin ahaduhuma na farko gani wannan duk za ku wuce ne a yadda wannan abubuwan ɗabo'in duka ba wai mai wallafa bane za ku ji can mukaddima ahaduhuma na farko nau'in farko ma huwa fil qur'ani abin da ke cikin qur'ani ka qawlihi ta'ala kan fadan Allah ta'ala inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi wannan Allah ta'ala yana umarni da adalci da kyautatawa da da aba ayi baiwa ga wanda suke makusanta yana kuma hani daga albasha da munkari da kuma abin da ke zalunci malamai suka ce babu wani abu na addinin musulunci da ba faɗi shi a wannan ayar babu wani abu na addinin musulunci da ba faɗi shi a wannan ayar ba inda na alkhairi babu wani umarni na alkhairi sai face yana cikin wannan aya qala al-hasan al-hasan basri yake cewa lam tatruk hadhihi al-ayatu khairan illa amarat bihi wannan ayan bata bar wani alkhairi ba sai ta umarni da shi wala sharran kuma babu wani sharri illa na ta'anu zai ta hana adalci ihsani ayi baiwa ga makusanta akwai alkhairi na umarni da ya fita daga wannan makusanta kuma dama al-aqrab al-aqrab ne makusanta na jini makusanta na makautaka makusanta na addini makusanta na dan adantaka kaga makusanta makusanta makusanta wa al-aqrab al-aqrab wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi addini yana hana al-fasha yana hana munkari yana hana al-baghi wadannan su ake nasu al-qawaid al-kulliyya da kuka jima ta magana a wurin kashi kanmu al-qawaid al-kulliyya ah wa thani na'am eh duk da aya cikin wannan duk a cikin samun masalihai wani lokaci akwai abin da za a gani shi shari'a ta sauku ba a samu shari'a na cewa wannan abin shi halal ne ko haram ba asalinsa yanzu kamar hukuncin sassaka wannan abubuwa wataƙila za ka ga cewa kai ba za ka samu wani shari'a ta magana cewa abin da ake sa ƙur'ani nan musahabi ne ba to amma sai ka gani me yake bayuwa zuwa gare shi ihsani ne yake bayuwa zuwa gare shi ko adalci ne ke baiwa zuwa gare shi an fahimta eh to kaga in ya zama ihsani ne ko adalci ihsani shine kyautata wato kafin qur'ani kiyaye addini yana ihsani ne to kaga yanzu wannan ya bayi shi ma ya zama yin wannan abu ya zama aiki ne mai kyau kenan saboda me saboda gayansa manufansa wannan ya sa da alqawaid kulliyat sanin wannan ya taimaka wa addini kwarai da gaske wasani na biyu ma huwa fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam wanda ba shi ba Qur'ani bane amma yana ana samun su ne a cikin maganganun sa magana mazala ya magana takaitu amma kuma sai kaga alheran sa ya fantsama wa huwa muntasharun mawjudun fi sunan al-ma'thura zaka samu wannan ya yadu za a saka same shi a cikin sunnonin manzala da ake rubutowa anhu daga gare shi wa qad jama'a al-ulama radiyallahu anhu malamai Allah ta'ala ya da su sun tattaro jumu'an min kalimatihi wato gungu na maganganun sa aljami'a wannan maganganun sun taro abubuwa da yawa musannafa al-hafiz abubakar ibn sinni kitaban sai ibn sinni dalibin imamu an-nasa'i ya ruwaito ya rubuta littafi sammahu sun ya mishi suna al-ijazu wa jawami'ul kalim min as-sunan al-ma'thura wa jam' al-qadi abu abdullah al-qudai wannan malami shi ma sai ya tattaro min jawami'ul kalim daga cikin wato jawami'ul kalim na manzon Allah al-mujiza kitaban sammahu a takaice wani littafi da sanya mishi suna ash-shihab fil hikami wal adab wa sannafa ala min walihi qawm akharu yace kuma akan tsarin su wasu daga cikin malaman su ma sun wallafa din fazadu ala ma zakarahu ziyaratan kathira sai suka kara akan abin da wannan wannan malami ko wannan malami ya ya faɗa ƙari masu yawa wa ashar al-khattabi fi awwal kitab shi gharib al-hadith imam al-khattabi yayi ishara a farkon littafin sa na gharib al-hadith ila ila yasir min al-ahadith al-jami'a akan kadan daga cikin hadisai wanda suka tattauna abubuwa da yawa wa amla al-imam al-hafiz imam al-hafiz abu amr ibn as-salah min min qadwat ibn as-salah din nan yayi shifta ya yi shift majalisan ya yi dinga yi majalisi na imla'i ya yi majalisi na imla'i majalisi na imla'i yadda suke malaman hadisi a kusan a yanzu ana cewa tun daga imam suki da ya daina kusan ba a sake samu an raya wannan sunnar ba sai dai watakila kuma yanzu himma ta yi kasa watakila ko nan gaba hadisai ne haka za a zo shi malamin zai zazzaɓo wanda zai muku imla'insu in yi imla'i kuma zai ta hadiji zai yi kaza zai yi kaza in ya gama ga muku wasu abubuwa da suke yin fa'idoji na hadisin ta bangaren sina'a hadisiya wani lokaci kuma in ta bayu in aka na bukata kuma zai iya muku wasu bayanai da suke da alaka da wasu fa'idoji na hadisin shi kansa wannan ya rage shi majalisun ibda majalisi ne da ake yake da kyau kuma sunna ce ta malaman hadisi to shi imamu ibnu ibnu abu amr ibnu salah shi ne ke cewa ya yi kafa majalisin imla'i sammahu ya kira shi ala hadithul kulliya zai a nan majalisin kawai hadisan da zai rika yin imla'i su shine ala hadithul kulliya irin wannan ka'idoji manya da a cikin hadisai da aka samu hadisan manzon Allah to shi zai yi imla'in su jama'a fihi al ahadith al jawami ya tattaro hadisai wanda suke sun tattaro wato abubuwa da yawa Allah ce yuqalu inna madarad dini alaiha wanda ake cewa dukkan addini yana kai kawo ne akan wannan hadisan baki daya وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة da abin da ke cikin wannan ma'anan wannan ma'anan wannan hadisai din na wato kalmomi manganu masu takaitattu amma kuma sun hattatar abubuwa da yawa fashtamala majlisu huwa hadha ala 26 hadithan sai shi ibnu salah wannan majalisin nasa sai ya kunshi hadisai guda 26 ana faga muku yadda aka asali yadda aka wala wannan hadisi wannan wannan arba'u nawawiyan ne shi ibn salah ya hada ya gaya wa ɗalibansa za mu zo mu je majalisin imla'i amma alharifin kuliya ko za mu rika karantawa a wannan majalisin in zai faɗo su ya faɗo su zai faɗo su abubuwa na na sila hadifiya daga baya kuma sai kawo kuma shi waɗannan hadisai ne kawo fa'idoji to amma shi hadisai ne guda ashirin da shida kawai ya samu yayi thumma innal faqiha sannan sai kuma babban malami na fiqhu al-imam az-zahid al-qudwa jagora أبا زكريا يحيى النووي يحيى بن شرف الدين النووي كنا رحمه الله تعالى أخذ على هذه الأحاديث التي أبلها ابن الصلاح سيد أوتو أنم حديثا ابن الصلاح يأيواتو إملاء شبتنسو وزاد عليها تمام 42 حديثا سيد كارا cika su ya kai su 42 tunda shi dama ai kusa sun yi koyarwa a kusan makaranta daya wannan wannan wato makarantar da shi Ibn Salah ya rika koyarwa to bayan ya rasu bayan wani lokaci Imam Nawawi shi ma ya zo ya samu ya zama malami a makarantar sai haka duk abin da ya taba yi a baya kaga zai da wa samma kitabahu bil 40 sai ya sanya masa littafin al 40 wa shahar hadhihi al 40 allati jama'aha wannan hadisi guda 40 suka shahara wa kathura hifdhuha wato aka rika wato haddace wannan hadisin suka suka sun yawaita ونفع الله ببركة نية جامعها وحسن وحسن قصده رحمه الله تعالى Allah ta'ala sai kawo amfani wannan hadisan da albarkan kyakkyawan niyyar wannan wannan mutumi da ya tattara waɗannan hadisai din da kuma wato kyakkyawan manhajansa wa qad takarrara su'al jama'atin min talabati al-ilm wato tambaya na wasu daga cikin ma'abota ilimi zuwa gare ni ya yawaita min talabati al-ilmi wa dini li ta'liqi sharhi li ta'liqi sharhi sharhi li hadhihi li hadhihi al-ahadith al-mushar ilayha akan wato cewa ya kamata ayi wani yin sharhi na waɗannan hadisai da ne maka ishara zuwa gare su fastakhartu Allah ta'ala fi jam'i kitabi sai na nemi wato zaɓin ubangiji wajen tattaro wani lit- wani rubutu ita zammanu sharha ma ya sarrafa Allah ta'ala min ma'aniha wanda ya kunshi sharhin abinda ubangiji ya sawwaka mu ya huwace mun na ma'anonin wannan hadisi wa taqyidi ma yaftahu ma yaftahu bihi subhanahu sannan kuma in in wato dabaibaice abinda ubangiji ya mun budi da shi min tabini qawaidiha wajen wato in yi bayanin ka'idojin waɗannan hadisai wa mabaliha da kuma wato abinda suka suka gino akai wa iyyahu as'alu Allah kare nake roko al'auna ya taimake ni alama kasatu akan abin da na fata wat tawfiq kuma ya datar da ni li salihin niyya zuwa ga wato zuwa ga wato niyya ta gari wal qasd fi ma aradtuhu kuma wato ya datar da ni zuwa ga wato nufi nufi mai kyau akan abin da na fata wa wa'awiru fi amri kullahu alayhi kuma ga Allah ta'ala ne kadai al'amari ya duka na dogara gare shi shine at-ta'wil wa abra'u min al-hawli wal quwwati illa ilayhi kuma ina barranta daga dukkan wani wani dabara ko karfi ko kai kawo sai ga Allah ta'ala wa qad kana ba'd man sharaha hadhihi al-arba'in haqiqa wasu da sashin wasu daga cikin malamai da suka yi sharhin waɗannan arba'un nawawiyya qad qad ta'aqqaba ala jami'iha yayi taqibi ya bibici ya bi diddigen shi malamin da ya tattara wannan hadisi rahimahullahu ta'ala tarka hawli hadithi alhiqul fara'id bi ahliha cewa dan me ya bar hadisin alhiqul fara'id bi ahliha ta'aqqub asali shine ka abudin duniyar mutum galibin ku an zama kace abudin duniyar mutum kamar zargi muke yi amma su a ilimi yare na ilimi an ce abudin duniyar mutum istidraki kai ka masa ka an karar da shi ne wani abu da ya kamata ya shiga cikin sharadin sa shi bai shigar da shi ba ce ta'aqqub ko ka masa gyara alhiqul fara'id bi ahliha fama abqat al fara'id fal aula rajulun dhakar inji mazan Allah cewa wato a riskar da wato rabo na gado ga ahalin da suka dace da wani rabon abinda kuma ya ragu to wanda ya cancanta gari shi ne asibi namiji to suka ce wannan kaga hadisi ne da yake a ababinsa asali ne to don me bai kawo shi ba a cikin wani arba'u da wuya tunda yanzu kai ka ce sharaɗin da zaka kawo shi ne ka kawo alhadithul kulliya kawai wanda komi a musulunci zai shiga wannan hadisan saboda haka to me ka kabar wannan hadisi لانه الجامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم saboda wannan hadisi shine tattaro kaidoji da suke da yake da alaka da raban gado wanda raban gado kuma shine rabin ilimi kamar da malamai ke faɗa bakana yanbaghi dhikruhu fi hadhihi al-ahadith al-jami'a da haka ya kamata a fade shi daga cikin a cikin hadisai wanda suke sun tattaro akwai ran addinin musulunci baki da kama zakara hadith al-bayyin al-mud'i wal yamin ala man ankara kamar da ya ambaci hadisin shaidu akan wanda ya yi da'awa ne wanda ya yi da'awa shi ke shi ne zai kawo shaida wala yaminu alama an kara shi kuma rantsuwa ga wanda shi yace shi shi babu haƙi kai da kace wani haƙi yana wajen wani kai za ka kawo shi shi kuma da yace a babu haƙin ka shi kuma shi zai yi zai rantsuwa wannan shi ma ya jam'ihi ahkam ahkam ya jam'ihi li ahkam al-qada saboda wannan hadisi shi ma kaga ya tattaro wato kuce kuce na na hukunci na wato alƙalanci fara'aitu ana ni kuma sai na gani inji shi Ibn Rajab al-Hanbali ce fara'aitu ana an abumma hadha al-hadith ila ahadith al-arba'in sai ni naga cewa zan dauki waɗannan hadisai din in hada su zuwa ga wannan hadisai guda 40 din Allah shi jama'a Shaykh rahimahullah ta'ala wanda shi malam An-Nawawi ya hada su a wuri daya wa ana abumma ila zalika kullahu ahaditha ukhra sannan kuma in hada wannan hadisan baki da wani wasu hadisan min jawami'il kalim wanda su ma jawami'il kalim din ne mangami ne takatatu maza ana yi a masu tsoro ma'anoni masu yawa zuwa nau'in ulumi wal hikam wanda suka wato suka wato kunshi dangogi na ilimi da hukumomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta takmula idatul ahadith kullaha 50 hadithan har ma sai wato dukkan hadisan a jumlace suka zama sun cika sun kashi hadisai guda 50 wa hadhihi tasmitul ahadith al mazida ala ma dhakarahu shaykh rahimahullahu ta'ala fi kitabihi to gashi nan zan gaya maka hadisin da ya kara akan hadisan da shi malam ya ambata shine hadisin alhiqul fara'id bi ahliha kaga daya sai hadisin ya haru min ar-rada'i ma harwa min an-nasab kaga biyu sai hadisin inna allaha idha harrama shay'an harrama thamanahu kaga uku sai hadisin kullu muskirin khamrun wannan ya shafi dukkan wani abu mai sa maye kaga hudu sai hadisin ma mala'a ibna adama ma mala'a ibnu adama wi'a wi'a'an sharran min batnihi dan adam bai cika wani abu a cikin bai cika wani salka ba wanda fi komi sharri akan cika cikin sadiki da abinci wannan shi ma babu wato ya daga cikin abu da haƙara sai hadisi na arba'un man kunna fihi kana munafiqan kaga ya ƙara wannan wa hadithu law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi larghaw kama yarzuqu at-tayr sai kuma hadisin la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah ta'ala wannan shine wato karin shi malam ibnu al-hanbali yayi ya kaso hadisai guda 50 wasan maitu sai na sanya masa suna jami'ul ulumi wal hikam fi sharhi 50 hadithan min jawami'il kalim matattaran ilimin muka da hikimomi na manzon Allah a wajen sharhi da nayi na hadisai guda 50 na wato takaitattun hadisai da manzon Allah ya kawo wanda sun taro ma'anoni masu yawa kuma wa'alam ka sani annahu laysa ghardi illa shar'i illa sharh al-alfaz an-nabawiyya ba ni abin da ya dame ni a wannan rutunawa babu abin da ya dame ni illa in sharhin waɗannan lafuza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke tazammana ta hadhihi al-ahadith al-kulliyya wanda waɗannan hadisi suka kunsa bal zalika la ataqayyad bi kalami shaykh rahimahullah ta'ala fi tarajumi ruwat hadhihi al-ahadith min as-sahaba saboda haka zaka ga wani lokaci ban daure kaina na makaina sharadi da maganan shi malam dole shi maganan nawawi zan kawo anan ba a wajen wato tarajin wajen wato tarajim hadhihi al-ahadith na sahaba wajen yanda yake salan da yake bi wajen tarajim na hadisan na wadannan hadisai na sahabbai wala bi alfazi ko kuma sahab lafazan da yake kawowa fil azwi ila al-kutub allati ya'zu ilaiha in kawo lafazin sa da lafazin sa wajen al-azwu da yake al-azwu shine cewa da ya ruwaito to ba dole ne in takaitu zuwa ga shi lafazin shi ba din ba wa ina ma asibil ma'ana zan je zo da ma'ana allazi yadullu ala zalika wanda yake nuni zuwa ga haka li'anni qad a'lamtuka saboda na riga na sanar da kai annahu laysa li ghardun fi ghairi sharhi ma'ani kalimatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-jawami banda wani nufi banda wata manufa illa in sharhin kawai waɗannan hadisi na manzon Allah din wanda suka tura abubuwa da yawa وما تتضمنته من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع da kuma in maka bayanin abin da waɗannan hadisi suka kunsa na ladabba da hikimomi da ilimin muka da hukunce-hukunce da kuma shari'o'i وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده wani lokaci nakan yi ishara ishara ɗaya kaɗan kafin in shiga magana kan hadisin akan isnadin hadisin li yu'lama bi dhalika sihhatuhu wa quwwatu da'fihi wa quwwatuhu wa da'fuhu saboda mutum mai karatu ya san wato ingancin hadisin ya inganta da kuma karfin isnadin sa da kuma raunin isnadin nasa in akwai wa adhkuru ba'da ma rawa ma ruwiya fi ma'anahu min al-ahadith kuma nakan ambaci sashin abin da aka ruwaito a ma'anar hadisi din in kana fi fi zalika in kana fi zalika al-babi shay'un ghayr al-hadith alladhi zakarahu shaykh idan banda hadisin da malam ya faɗa akwai wani hadisi irin wannan hadisin a ma'anar sa to nakan kawo maka su wa illa ma kun fil babi ghayruhu a in kuma a cikin babin babu wani hadisi sai shi aw lam yakun yasihu fihi ghayruhu ko kuma a cikin babin babu wani hadisi da ya inganta sai wannan hadisin nabbahtu ala zalika kullihi sai dan fada maka haka duka wa billahi tawfiq wato Allah ta'ala ya dace da mu ga Allah ta'ala ne kadai datarwa take wajen sa kai wal musta'anu alaihi kuma wato a gare shi ne ake neman taimako wa billahi tawfiq wal musta'an ga Allah kadai ne datarwa da kuma neman taimako ake samun ta wa alaihi tukulal kuma gare shi ake dogaro wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu kai kawo babu karfi sai ga Allah ta'ala shi da sai zo da mun gaba mukaddima ta shi malam muka zo insha Allah sai mu shiga sai mu shiga wato hadisi kai tsaye to sai sai wato nuku wata fikar ko bismillah lokacin ya tafi
لا يسمى باختصار
ko ko ne kawai ibn hajar al-asqalani a cikin nukhbatul fikr yake cewa sai mene
أو لا يسمى باختصارا
لا.
فقط. أو لا يسمى
Ah, mu dawo baya thumma al-jahala لا.
sannan wato sai jahala wato da abubuwan da sai in zai ambata maka abin da yake sawa ake samun wani rawi wanda yake ba a gama tantance tantance shi ba wannan kamar da muka sha faɗa dalilin da ke sa ya zama ruwaya za a yin ƙarƙar wajen karɓanta a ce wanda ba a saba sani yana yana ɗaukan ilimi ba shi ke ruwaito hadisi wannan a wajen malamai su ba ba ba ba za ku ce wai wa'azance alheri ga mu ne ba su al'asulu fi qabuli ahadithin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuma asali a wajen karɓar hadisan manzo Allah shine kowa ya faɗa ba za a karɓa ba za a yi da basu tuhumar su za a yi wannan shine asali kaga mu sauran alaƙar mu da mutane shine mu musa nufa alheri amma in dai addini ne hadisan manzon Allah to asali mutum ya zai maka Allah ya fara bayan an samu kare dai to al-aslu shine at-tuhuma sai ya bayyana maka cewa wannan abantacci ne in ya tabbata maka amtacci ne kuma sai ya tabbata kuma cewa kuma har kawallon sa tana dauka to wannan shi sai shi sai ga ba su karban ba saboda ai kasancewanka kana zuwa sallah hamsu salawat kana kaza kana kaza mutumin kirki kana sadaka wannan ai bai sa ka rike ilimi ba to sai an san kana rike ilimi to idan an san ka to wannan jahatu ain in ta dauka ku kenan to yanzu kuma ana bukatar kuma a san halinka a wajen neman ilimi in an san adalcinka da iya rike karatunka to yanzu kuma jahatu halinka ya dauka idan an san ka amma ba a san yanayin gwabinka a karatu ba to yanzu halinka a karatu ba sani ba za ka ba a karɓi hadisin ba in kuma ba a san ka halinka ta kuma ba kai ma ba a san ka ba ma haɗin gurgo to wannan shi ake shi mashhul la'id an fahimci da suke abubuwa wa sababuha dalilin jahala kuma annar rawi qad takthuru nu'utuhu wannan shi ne asalin jahalan da ake magana amma yanzu shi wannan jahalan da ake magana wata magana ce daban ana iya samun rawi kaga wani isnadi ya zo a ambaci rawi da wani sunan da kai baka san shi ba sai su wannan ya bayi ya zama kai kuma baka ba za ka iya tantance shi shi ne ko ba shi ne ba zama ka jahilce shi sababu ha annar rawi qad takfuru nu'utuhu dalilin haka shine wato akan samu wani rawi wanda yake wato sufofinsa za su iya yin yawa fayubkaru bi ghairi mashtuhira bihi sai a ambace shi da akasin abin da ya shahara da shi li gharadin saboda wani wata manufa daga cikin manufofi wani lokaci suna yin haka saboda a a tadilisanci saboda ya san cewa in ya gaya muku shi wannan mutum ba za ku yarda da shi ba asalinsa abu abdullahi ne in ya ce abu abdullahi to kun kun gane shi to amma yana wani wani karamin da ana kiran shi ana ana kiran shi ana kiran ta zai ana wata karamar diyara ta zainab tace abu zainab haka ba za ku gane ba saboda yana da sifofi da yawa ko kuma ku ga abin da kuka saba sanin shi shine ya da wani lakabi da da kuke kiran shi hammam to amma kuma shi tsakanin su tsakanin shi da wasu mutane akwai wasu wani suna da ake kiran shi kuma tsakanin su sai kira shi da wannan sunan saboda yayi badabani ba za ku gane ba to wannan shi in aka samu wannan kaga zai haifar da a samu jahala a cikin isnadin ba a fahimci wannan waye shi ba saboda haka wasannafu fi al-muwaddih malamai sai suka wallafa littafi akan wannan babi kacokam suka kira shi da al-muwaddih eh wannan duka sun yi saboda su bambance muka ce wannan da gani a yau isnadin to wane ne wane da ka gani wane ya ce ya ce abu wane can wani wuri ce abu wane duk duk mutum ɗaya ne wanda aka wa kad yakunu muqillan ana iya samun kuma kaga marwaici ya zama bai da hadisai da yawa fala ya kusur al'akhbu anhu ya zama bayi da ɗalibai da suke yawan ɗaukan katu a wajensa to wannan kaga yana daga cikin ɗaya-ɗewa marwaita ke nan wa sannafu fihi al-wuhdan da haka malaman hadisi suka wallafa littafi akan irin waɗannan ɗaya-ɗewan masu ruwaito hadisin suka kira shi da al-wuhdan imam muslim yana da ruwa yana da littafi da ya rubuta akan wannan ka duba ga malaman hadisi ba har waɗanda fa su a saba sani fa suna ruwaito hadisi ba to awwal littafi akan su saboda ka san su haka abin ba wai haka yake da jahilci ba kamar da suke tsammani aw la yusamma ikhtisaran ko kuma kaga ba a ambaci sunan shi rawun ba saboda takaita zance kawai ba a ambaci sunan rawun ba a ce haddathani shaykhun ko haddathani fulan an fulan misali aka ce wani ba a ambaci sunan ba saboda takaitawa ko wanda licin dalilai wa fihi al-mubhamat da haka malamai sai suka rika wallafa littafai akan al-mubhamat wasu abubuwa da aka boye aka saye ba a san su ba sai su mun su baya ga maka cewa rawi da aka boye a wuri kaza din nan mubham din nan to wani ne hadisi na kaza da wani da wani an bayyana cewa wani ne abu fi al-mubhamat wala yuqbalu al-mubham sai dai ka sani a wurin malaman hadisi ba a karbar ruwaya wacce take ruwayan da wanda aka saya sunansa aka boye walau ubhima bi lafzi at-ta'dil 'ala al-asahi koda kuwa da aka ibhamin sunan wannan rawun an yi ibhami ne da wani lafazi da yake nuna shi wannan wanda ya saya sunan nasa ya inganta ruwayansa wato ya addala shi ya mai da shi zama mutum ne adadi to a magana fi inganci wato yana magana akwai sabani kina Allah saki mafhumin sa akwai sabani akwai ta magana wanda ke da'ifiya misali yanzu Imam Malik ko Imam Shafi'i Imam Shafi'i lokacin da ya ce haddathani thiqa amutacce ya ga mu kaga wannan mubham ne ai ko ai mu san waye amtaccen ba to za a karba ai mubham ne to za a karɓi wannan magana da ce amintacce ya gaya mun kurma malik hadatha ni fiqa ko hadatha ni man la attahim wanda bana tuhumar sani ya bani hadisi za a karɓa ko ba za a karɓa ba to magana mafi inganci su a wajen malaman hadisi wannan ba a karɓa me dalili yana iya zama wajen malik wannan shi ne kai ne shi kai ne kake amsan ruwayar ka kai amma mu a wajen mu mun riga mun gane cewa wannan mutumin ba amintacce ne ba kai ne ka iya da mu yanzu saboda haka shi zama ka ce hadatha ni fiqa ko hadasa ne man la atahim wanda ba na tuhuma wato kaga wani na wani yinka na tuhuma sa kenan za ka za su karba ba al-aslami imamu shafi'i ya ya yana al-aslami nake jin akwai al-aslami akwai kuma ibnu abi shayba ibrahim ibnu abi shayba ibnu shayba shi ne kakan wadancan amma al-aslami shi ne al-madani na'am shi al-imamu shafi'i an ta ga mishi matsalan ruwayansa amma imamu shafi'i ya riga ganin cewa a shi dai kai wannan ya faɗo daga sama ya rintuwo daga sama ya mushi sauƙi akan ya manzo Allah ƙarya har ce a yana da faɗan taɓa taɓan sa ta a kawai alo sai ce a shi bai daba shi haka babu shafin ya zo kawai shi kenan sai ya dan saya sunan sa su kuma da ba su karɓa ba ba su karɓa ba to imam malik shi kansa dide yake da dan tsayi sosai imam malik duk da dan tsayin sa amma kuma an rika samu shi ma yana yin wasu riwaya daga wajen su mutane wanda bai san su ba asali ba mutanen Madina bane da'ifai kamar su al-Bukhari da sauransu saboda haka dan mutum ya ce hadatha ni fiqa wannan ba za ka karba hadisin ba sai ya faɗa fa in summiya idan kuma an faɗi sunan wannan rawin wan farada wahidun anhu amma wanda ya ruwaito mutum ɗaya ne yake ruwaito yake ruwaito riwaya daga wajensa shi ɗaya ake zan yi cewa yana riwaya daga wajensa kamar qatada yana wasu malamai da aka gani shi ɗaya aka aka gani aka ce cewa hadha rawi inma yu'rafu bi qatada ko kuma kamar Abu Isa as-Sabi'i musamman shi ma yana da wasu ruwayoyi wasu marwaita wasu malamai su da ya kaɗaice da su shi ɗaya abu isa kasabi sai ya ce hadha rawi inna ma yu'raf bi abi isa kasabi gaba a zuhuri yana da faffaɗan malamai malamai da yawa waɗannan mutane masu faffaɗan hadisai a su a zuhuri irin su a zuhuri in ka ga ya ce ya saka maka ya saka ya maka sayan wani rawi bai gaya maka shi ba ko kuma ya ce ya gaya maka shi din amma kuma baka san shi ba to wannan karkasa kankance karkasa kankance in mutum ɗaya ne kaɗai ya ruwaito shi ruwayan daga shi ne kawai agan cewa zaidu ya ba shi hadisi wannan shi fa majhul la'aini wannan ma ba a san shi ba ba a san shi wannan zaidu ba shi wannan majhul la'aini kenan ana matan ta ma ba wannan shi ba yana ma na ko ba baya nan ba san shi ba aw thinani fasa'ila in ko mutum biyu ne ko abin da ya fi mutum biyu suke ruwaito ruwayar daga wannan zaidu walam yuwaffaq amma ko ba a samu cewa ba a samu daga wajen subin ne ko wajen wani subin ba suka ce mun jaraba hadisan sa mun ga amintaccen mutum ne a'a kawai yana nan dai ya tsare daga daga daga wato tsarkakewa fa majhul hali to wannan shi ake shi majhul hali ko ana kai shi mastur kuma an fahimta wanda mutum biyu ko mutum uku ne suka ruwaito to amma dai wani lokaci malamai suna da wani abu da suke mu'amalantar hadisai na majhul hali ko mastur idan ya zamana a wannan rawin wanda suke ruwaito ruwayan daga wajensa mutane uku ko hudu ko biyar sai aka samu kuma amma amintattu ne ke ruwaitowa wanda sun saba tsakakurai da harkar kamar a ce malik tauri shu'uba wannan rawin zaidun na shi su kada aka ga ake ganin suna ruwaita daga wajensu to in aka gani kawai malik tauri shu'uba suna ruwaita ce a kai wani aidin shi malik saboda kirdadan hadisi da shi da shuba samu sani ba sa rawaitowa wurin kowa da kowa su a kauri shi kuma yana rawaitowa wurin kowa da kowa to amma kuma duk da haka ba yi da karama wajen in ya ga mutum na da bid'a za ka ji ya faɗa sau da waɗannan mutane uku kuɗin suka ruwaito to alama ya cewa wannan rawun shi ma amintacce ne an yadda da shi an fahimta sau da idan ya kasance rawi ba a san adalcinsa ba kuma wanda suka ruwaito ba su da yawa ba su ta ɗan tsararru ko uku ba ko biyu amma kuma amintattu ne suka ruwaito kuma ya ruwaito abin da bai saba ma wani wasu ƙa'idojin shari'a kulliyat ba kuma ma bugu da ƙari kuma aka samu shi wani rawun yana cikin tsabakoki na tabi'ai ko ta atba'u tabi'ina lokacin da babu ƙarya da yawa to wannan ana karba wannan ana iya karbar riwayarsa kamar da imamu imamu imamu zahabi bal gabanin sa ma su abu hatim ar-razi a cikin ajal wa ta'dil dan sai tambaye shi ke cewa wannan ana iya takawiya da shi ana iya samu ibnu kafir a cikin littafinsa littafinsa da yayi akan ilimin hadisi da sauransu dai malamai sun magana akan wannan wannan wannan za ku ga duka nazariyat ne ba za ku ƙara fahimtar yadda ake ɗabakawa ba sai yayin da mutum ya ɗabakawa aikace shi ilimin hadisi fiyorin baya yin amfani in ba ka je ka ɗabaka ba sau da wanzu wannan abin da nake ta faɗa sai da ku taskace ku riƙe in an zo yayin da aka zo aka fara ɗabakawa sai ku ga kun fahimce shi insha Allah sai mu tsaya kan albid'a to akwai kuma wani abin kurkushi kenan daga shi kenan ko to abin da makar hajji Allah ba mu lada abin da ku sanar tana yafi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها في, في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الحق سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Ana ruwa kana kusa. Zuwa da yamma.